litinin yau ashirin da hudu ga watan jimada a tsaniya shekarar dubu ɗaya da dubu hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da goma sha biyar ga watan disamba shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi na masu da aliyu na abi talib da ke nan ganduwan bai cikin garin ajiyar sarari jihar bauchi kasar da muke yi a wannan littafi na azabar dawa na al'imam rabbani shamsuddin abu abdullahi muhammad bin abubakar bin kayyar josiya na roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mashi mafaka malam yana mana bayani a kayan abawa kunubi wal ma'asi wato irin cutarwa da zunubai dai da sabo su ne kashin baya kowane abu da yake samu da mutane in har ba ya san jaraba da Allah subhanahu wa ta'ala mun sai yayin da yake bayani dangane da wani malami daga cikin malaman Bani Isra'ila wanda ya kasance mai yi wa mutane umarni da kyakkyawa da hannun mummuna yana faɗakar da mutane kuma a ƙarƙashin ikonsa ɗansa ya aikata wani laifi ya raina laifin bai tsananta masa ba wannan kuma ya zamanto natija Allah ta'ala ya kama shi da nau'o'in azaba kenan ana nuna cewa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajibi ne al'umma ta kowace fata to bani ya ci gaba da cewa jaraba daga Allah subhanahu wata'ala ba mun tsaya inda yake bayani dangane da wani malami daga cikin malaman banu isra'ila wanda ya kasance mai yi wa mutane umarni da kyakkyawa da hani da mummuna yana faɗakar da mutane kuma a ƙarƙashin ikonsa ɗansa ya aikata wani laifi ya raina laifin bai tsananta masa ba wannan kuma ya zamanto natijar Allah ta'ala ya kama shi da nau'o'in azaba kenan ana nuna cewa al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wajibi ne a cikin al'umma ta kowace fajja to malam ya ci gaba da cewa wa zakara al-imam ahmad min hadith abdullah ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal imam ahmad bin hanbal ya ambata cikin musnad daga hadithin abdullah ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda wanda hadithi ne wanda yake ingantacce Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta cikin sahihu targhib wa tarhib manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyyakum wa muhaqqirati dhunub iyyakum wa muhaqqirati dhunub ka shedunku dangane da ƙanana ƙananan laifuka da ake rainawa wato an ce haƙir shay'un haƙir ma'ana ana nufi abin da yake walakantacce ba wani abu mai girma ba to muhakkirat waɗanda ake ganin su ba kome ba laifuffuka ƙanana wanda sau da yawa mutum zai kau da kai a kansu baya ɗaukan su matsayin komai to annabi yana cewa ka ku game da irin waɗannan muhakkiratin zunub zunubai waɗanda suke ƙanana mutum ya kau da kai ya aikata ya sake aikatawa to shine annabi ya ce fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli su fa irin wannan suna hallara su taruwa mutum ne suna taruwa akan mutum hatta yuhliknahu har sai sun halakar da shi wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daraba lahunna mathala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga musu misali wannan idraji ne daga maganan Abdullahi dan Mas'ud wato misalin da annabi ya buga shine kamar tsali ƙaumin nazalu arba falatin kamar mutane ne da suka sauka a waje wanda yake fage waje wartal fili hamada falat ba bishiyoyi tas fahadara sani'ul ƙaumi ailiyas na alahumu ta'ama ai abin da ake nufi sani'ul ƙaumi wanda zai yi musu abinci yanzu kuma sai ya halarto don yana so a yi abinci kasan an yada zango ai za a nemi kalaci kalaci kuma ana dafa shi ne da me da wuta ko wuta kuma da me ake cinnata da itatuwa fa habara sani'ul qawm sani' ai ana nufi ta'amahum kenan man yasna'a lahum ta'aman fa ja'ala ar-rajulu yantaliqu tunda wajen babu bishiyoyi ballantana kawai a sassaro sai wannan ya bu wancan gefen yana ta bi cikin hamada yana bi cikin hamada fa yaji'u bil audi sai ga wani dan itace ko wani dan kara sai ya dauka sai ya zo da shi ai ba dami bane dan kara ne kawai ga ko wani dan itace guntu ya tsinto wancan ya tsinto wannan war rajul yaji'u bil aud wani mutum shi ma ya taho da wani dan itace karami hatta jama'u sawada kowa yana kawowa nasa yana kawowa nasa ana ganin sa kaman ba komai ba kai ga wani kara can dauko wannan ya bi ta can waje ga dan wani ya dauko ya ce wannan kawai na samu ta nan ya jefa a sake fantsama a sake fantsama kafin ka farga sai ka kadan kadan din nan ya taru sai ga an tara ice kuma wa ajjaju nara sai a cunna wuta ragagagagag wa ambaju ma qadhafu fiha sai su gasa duk abin da za su saka a ciki in nama ne ma sun yanka akuya sai su gasa ta da wannan kaga haka abin yake wa mustasgar menene wa mu'azzamun nari min mustasgar sharar duk inda kaga girman gobara to daga dan kyastu take farawa to don haka ana nuna mana wannan hadisi annabi yana nuna mana ashe shi laifi kaman juji ne ka dan raina abu ka ɗebo shi a cikin kamar dan shara dan ɗebo kaɗan yan ganyayyaki ne ba su da sai aka watsa ta bayan katanga baka kula ba gobe ma sai aka dan sake ɗebowa sai aka watsa jibi ma aka sake dan ɗebowa dan kaɗan sai aka dan watsa ana ganin sa ba komai bane to inda aka jure yin haka ana yi ana yi wataran sai ka kewaye bayan katangarka in ba isa ba sai ka so mazargin yan anguwa fa sun mai da bayan gidanka juji alhali na kan nan ne da karaina kake watsawa kaɗan kaɗan shine zai taru ya yawa sai baka mamaki to haka zunubi yake shine annabi yake mana kashe da yake tsinkayar da mu kada mu raina laifi ko mun kankantarsa kar mu ce ai ga wasan can suna yin manya manyan laifuka mu namu kaɗan ne kaɗan kaɗan ɗin shi ma yakan zama babba Allah ka tsare mu wa fi sahih al-bukhari hadithi ya zo a cikin sahih al-bukhari daga hadithin Anas dan Malik kale yake cewa innakum lata'amaluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r wa in kunna lan'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat wannan hadithi mawqufan ne ala Anas Anas ne yake faɗa ma ‘yan baya, ‘yan bayan fa suna cikin ƙurunin mufaddala, wanda ya rayu da su ne, yake cewa inna kumla ta'amaluna a amala, kufa kukan yi wasu ayyuka, hiya a dakkufi a ayunikum, ta fi siririta a idanunku, mina sha'ar a kan gashi. Ba ku ɗauke ta komai ba, ƙarama kuke ganin aikin. yake faɗa ma tabi'ai wa in kunna lan'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu kuwa a zamanin annabi mukan kirga irin wannan abin da kuka rainan min albubiqat daga cikin ababen da suke halakarwa manyan laifuka annabi ya ce ijtanabu sab'a almubiqat ku ne sanci wasu laifuka guda bakwai masu halakar da jama'a ya kirga waɗansu manyan kaba'irai to kaga su a zamanin sahabbai karamin laifi mu a idanunmu babban laifi ne a idanunsu don haka taka tsantsan ɗinsu ya fi yawa kenan yana tsinkayar da su akan cewa kada a dinga raina laifi wafi sahihain har ilo ya zo cikin bukhari da muslim daga hadithin abdullahi dan umar min hadithi abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Abdullahi ɗan Umar ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Udhibat imra'atun fi hirwa, an azabtar da wata mata a dalilin kuliya sajjanataha tsare ta ta yi hatta matat har sai da kuliyar ta mutu fadakalacin nar sai ta shiga wuta laifin da ta yi lahiya at'amatha wala saqatha ita bata ciyar da ita kuma bata shayar da ita ba wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi kuma bata kyale ta takaci daga cikin kwari na ƙasa khashash kwari na ƙasa ta ci fara ta ci tsaka ta ci kadangare in ta samu bera ta dana sha bata batta ba ma'ana ita bata batta ta je ta ciyo ba kuma ita bata bata ba a dalilin haka har sai yunwa ta kashe ta to sai Allah ya sa ta wuta kaga ai wani abu ne da ake ganin sa karami ko yanzu duk waɗanda suke walakanta dabbobi sun tsammata babban laifi suke yi wallahi gani suke su ba laifi bane eh san yadda laifi ne amma gani suke bai ba babba bane girman sa bai kai ya sa su a wuta ba akan kaza ku sai mutum ya shiga wuta ya naɗe ƙafafunta ya tara zabi ya tara kaji ya ɗaure musu ƙafafu ya buɗa su wasu goma ta nan ko ashirin ta nan ashirin ta nan sai ya rataye su a jikin wuyan mashin yana ta keta gudu kaga fufuken nasa yana fufufufuf ko kaga an ji da kazi an saka su a cikin buhu an ɗaura bakin buhun sai a yan ƙananan ƙofofi wasu ma ba sa ƙofofin a ɗora a saman golf daga nan har abuja Allah sauke mu lafiya a sa kaji ana gaba komi ba ne an azabtar da su kai kanka dai ka gara kumi a bayan golf ka san ba zaɓinsa ba ne ba shi zaɓi haka ba kuma an zalunce shi gani yake ba komi ba ne nan da nan ne za mu je mu sauka kawai mu fidda shi zalunci ne kai wallahi wanda suke sa shanu a cikin trailer ma har ikko babu hutu su ma sun zalunce su inda a ce daular musulunci muke da ita shari'ar musulunci ake yi to za a dinga sa stop over in ana tafiya dole za a sanya stop over ba za a tafi lagos a lokaci ɗaya ba sai an samu wajen da za a tsaya a huta su ma su tsaya su huta su yi kiwo su ci abinci su kwanta su huta tukunna sai a je a tsaye fa suke fa a tsaye kirkam daga nan har can da za a samu hall up inda za a samu hall up a wani waje haka za su dinga zama ba mai sauke su ka gani Allah ya sawaka to gashi dai a kuliya dai an saka wata huta Allah ya tsare وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له يا زوجكين حلية الأولياء لك حديث حذيفة ابن اليمان أما موقوفي ne wato annahu qila lahu aka ce masa fi yawmin wahidin tarakat banu isra'ila dinahum shin a rana ɗaya ne kan banu isra'ila suka bar addinin su suka kafirta قال لا يجي بأرانا ديماني ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه sun kasance idan an musu umarni da wani abu sai su watsi da shi ba sa aikatawa wa idanuhu an shay'in rakibuhu in kuma an hana su wani abu sai su aikata hattan salahu min dinihim sai da suka salube daga jikin tufafi abin daga jikin addininsu kama yansalikhur rajul min kamisihi kamar yadda mutum yake salubewa a jikin tufafinsa shay'an fa shay'an ne yanzu ko da misali a ce bid'a ba rana ɗaya ake kagata ba a hankali ne a hankali mutane suna matsawa suna nesa da sunna suna nesa da ita to dole za a sa replacement ba a zama haka idan an yi nisa da sunna to za a samu gurbin da za a cike yanzu an san vacuum to za a cike vacuum din kuma da san rai ana ƙara matsawa ana ƙara nisa da sunna ana ƙara cikewa vacuum din da san rai lokacin da aka yi nisa da sunnar baki ɗaya to sai zaman to yanzu an yi watsi da ita kenan san rai ɗin shi yake gudanarwa ko bid'a a hankali ake gina ta to don haka wannan duk ana tsinkayar da mu ne kada a raina laifuffuka a hankali a hankali ne ake nesanta daga hanya mai kakkiya Allah ka shirar da mu wa min huna qala ba'du salaf nan wasu daga cikin salaf magabata suke cewa al-ma'asi baridul kufri wato shi sako shine abin da yake yin dakon kafirci asalin al-barid addabatu allati tuhmalu alaiha wasa'il ita ce albarid dabbar da ake dora saƙonni akai in an ka karɓi saƙo za a yi dalivarin ɗinsa daga wannan gari zuwa wancan gari akwai mutanen da suke irin wannan aikin a da to saƙonnin in an ɗaɗɗora a kan dabba ana korata ita wannan dabbar ita ce albarid to sai aka dawo kuma a hankali isti'malinsa sai ya koma almusafat zangon da ake ci na tafiya shi ma sai zamanto albarid a hankali isti'malin kuma sai ya koma saƙon kansa da ake ɗauka a kai har sai zamanto wasiƙa da mesaji su ma na cin su albarid to amma nan ana magana akan asalin ne dakon da ake yi dabbar da take dako ta kai abu zuwa waje to shine yake ce al-ma'asi baridul kufr shi sako shi yake yin dakon kafirci dan shine hanya wasila da za ta kai zuwa kafirci madama ana sako ana sako ana sako shikenan ko banu isra'ila ai sako ne kai su ga kafirci ko لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا عصوا الإسيان المعاصي wa kanu ya'tadun yace kama annal qiblata baridul jima kaman yanda sumbanta da runguma shi kuma shine baridi da yake kawai ya tara ko wal ghina'u bariduz zina yace waƙe waƙe da za a sa mata suna waƙa to ta farke yanda zai kai mutun zuwa ga zina eh kainat mata masu waka kenan asa suna raira waka suna karkada jiki suna linshe idanu to shikenan wannan sai motsar da sha'awa ko daga sha'awa kuma sai kaga in ba wannan muwakiyar bane to wata wan nazaru baridul ishq suka ce kallo kuma shi yake yin dakon kauna da take shiga tsananin bege shine al ishq mutum yaje yana tsananin bege kallo ne ya zuba mata ido yana ta kallon sassanta yana ta kallon to shikenan sai kuma tsayanin bege kewa sai ta shiga wal maradu baridul mauti sau da yawa jinya ita take dakon mutum ta kai shi zuwa ga ajali ko to kaga kenan saddan lizzari'a mutum sai ya kange waɗancan ababe nan kansa kai shi zuwa ga wancan wa fil hilyati aidan an ibn mas'ud annahu qala har ilo abu nu'aym ya sake rawaitowa daga abdullahi dan abbasin yake cewa cikin wa'azi ne da abdullahi dan abbasin yake tare da cewa shi wannan kalami da zamu faɗa da dama ko wasu daga cikin malamai sun ce da'ifi ne fi ghayati da'fi kamar ibn hajar al-haythami ba al-asqalani ba kamar imam shaukani da wasu malamai rahimahumullah sun ce hadisi ne wanda yake da'ifi duk da dama shi dan abbas din anan shi abu na'im bai ce a dan abbas ya rafa'a shi ba magana ce ta Abdullahi dan Abbas min qaulihi na wa'azin da yake yi ko magana ce za ga mai kyau yana cewa ya sahibar zambi ya kai ma'abucin zunubi la ta'man su'a aqibatihi kada ka amintu da mummunan ƙarshe na zunubi kar ka amintu da mummunan ƙarshensa ma'ana idan mutum yana aikata laifuka yana aikata zunubi kar ya sami kwanciyar hankali akan cewa ai wani abu bai same shi ba don haka kawai ruwa ta sha kar ya yaudaru wala ma yatba'u adh-dhanba a'zamu min adh-dhanbi idza amiltahu kuma kada ka bari zunubi da ya fi girma daga zunubin da ka aikata ya biye ma zunubin da ka yi in ku har mutum ya yi haka to abin da yake jawowa shine qillatu haya'ika mimman alal yamini wa alal shimal karancin kunyar da mutum yake yi ga wanda yake gefen dama da wanda yake gefen hagu shi yake sa mutum ya aikata wa anta ala dhanbi kuma kana kan zanubin a azamu min adh-dhanbi wannan yafi mamuni akan zanubin karancin kunya na mala'ikun da suke zaune ta gefen damanka da gefen hagu suna shaida abin da mutum yake aikatawa na laifi ya zan bai ji kunyarsu ba wannan ya fi muni a kan mazunubin da ya aikata haka ne ko? ka san duk abin da mutum yake ai mala'iku suna zaune suna ganinsa kuma suna ta shaidawa kuma suna rubutawa a littafinsa kuma za su kai ma ubangiji Allah kuma shine mafi sani dama yana sani da duk abin da ake aikatawa wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'zamu min adh-dhanbi mutun ya aikata zunubi kuma yana kyakyacewa da dariya alhali wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika baka san me Allah zai da kai ba dalilin wannan zunubin ko mutun ya samu nishadi ya amintu kaga wannan aminta daga makarin Allah kenan afa aminu makar Allah wala ya amanu makar Allah illa alqawmul khasirun to mutum yana kyakyacewa a halin laifi da yake yi kuma bai san me Allah zai yi da shi ba a azamu min adh-dhanbi wannan munin sa ya fi ma zunubin da yayi din ai wallahu ahaqqu an yustahya minhu ko وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب annashuwar da mutum zai yi game da zunubin da ya aikata sata ya je giya ya kwankwada damfaran wasu ya yi zina ya aikata ko abin da ya aikata na zunubi kuma yana annashuwa idan zafarta bihi idan har ka rabauta ruwa ta sha a ganinka saboda ba a kama ka ba to wannan annashuwar da mutum zai a dalilin zunubi a azamu min az-zambi yafi zunubin nasa muni a lokacin da mumini shi idan har shedan ya ja shi ma ya aikata laifi takaici yake ji da bakin ciki shi kuma yasa ya aikata kaza sai ya tuba zuwa ga Allah duk wanda ya bakin ciki akan laifin da ya aikata to yafi kusa da tuba amma wanda zai annashuwa ya aikata laifi kuma ina shi da tuba sai shirayar Allah. Ya ce, Wa huznuka ala zambi, idan fatatka, takaicin da za ka ji saboda zunubi ya kubce ma bai samu damar yi ba. Wani ne a cikin furmutsin taro na manya, sai ya ga wani ya sha kaya kuma ya san cewa ɗansa ne ne. wataƙila yana lallaɓawa ya ɗauke wayar wani sai kyakkyawa yake shi kuma sai yana ta binsa yana kallonsa duk inda ya yana bin sai sai ya zo masa ta baya sai ya taɓa yana zuwa sai ce ka yi hidimar ka da Allah ne tawakkar ka matsa mun ya fahimci ya gane shi kage yanzu ai ya ji takaici saboda ya san dama zai yi cutarwa wani kuma ya zuba masa ido ko mutum sai ya laɓe a wani waje yana kiran wata yarinya sai ga wani ya bujiro a wajen shi ya can ita ta can ya ta jin haushi ko ya lallaɓo zai sata sai wani sai ya bujiro ko makamantan irin wannan sai ya ta jin takaici dama ta same shi kuma sannan gashi kawai wani ya zo ya bata masa sho to irin wannan ya fi zunubin muni ko da bai aikata zunubin ba zunubin ya kubce masa yanzu fa shi bai tuba ba kuma yana da zunubinsa tunda ba abin da ya hana shi aikatawa sai rashin samun dama to wannan ya fi muni akan zunubin wa khawfuka min ar-rihi tsoron da kake ji min ar-rihi idha harwakat sattara babika idan iska ta motsar da labulan ɗakinka misali mutum yana cikin ɗaki zai aikata jarima sai iska sai ta kada labulan yana jin tsoro karfa iska ta kada labulan yana kakkakabewa karfa wani ya zo shi ya buɗe kofar nan gara a sa sakata wa anta ala dhanbi mutum yana kan zunubin yana tsoron kuma kar a ganshi wala yattaribu fuaduka amma zuciyarka bata raurawa ba min nazarillahi ilaika cewa gafa Allah yana ganinka in mutane ba su ganka ba to irin wannan jara'ar أعظم من الذنب يتي يافزن بن جرما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول suna ɓoye wa mutane kar su gansu amma ba sa gudun ɓoye wa Allah alhali shi ko yana tare da su duk lokacin da suka kwana akan abin da Allah bai so ba kowane lokaci shi yana gani to Allah kuma shi ya fi cancanta a ji kunyarsa to yace hal tadri ma kana dhanbu ayyub alayhi salam ka san menene laifin annabi ayyub alayhi salam fabtalahu Allah bil bala'i fi jasadihi wa dhahabi malihi Allah ya jarrabe shi a jikinsa da jinya dukiyarsa ta kare kowa ya rabu da shi yace istagafa bihi miskinun wani miskini ne ya nemi taimakonsa ala zamini ala zalimin yadra'uhu anhu akan wani azzalimi yadra'uhu anhu yake so ya tunkuɗe masa wannan azzalimin ma'ana ya kare shi kenan falam yu'inhu sai bai taimaka masa ba walam yanha zalima an zalamihi bai hana kuma wannan azzalimin daga zaluntan wannan mutumin ba fabtalahu Allah sai Allah ya jarrabe shi wannan gaba ita ce ma wanda malamai suka ishara ga tafi gayatul da'afi ai wancan da aka ambata a baya nasiha ce mai kyau amma wannan kuma ba za a iya faɗanta haka don raɗin kansa ba mun gane to ya da'ifi dai abin da ya inganta a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallama hadithi ingantacce wanda ya zo daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci annabi yunus alaihi salam Allah ya jarabe shi samani asharata sana shekara goma sha takwas yana jinya annabi annabi ayyub wane ce yunus ko ba yunus ba annabi ayyub eh Allah ya jarabe shekara goma sha takwas yana jinya abinda ƙur'ani da ya ambata dangane da shi an jarabe shi kuma ma Qur'ani yabo Allah ya masa inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab kaga shi yabo aka masa ma ba ambaci ya aikata wani laifi a jarabawa da Allah ya masa ba ya dai ambata ya ce inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ya mika kukansa ga Allah da abu ya tsananta iyalansa du sun bashi in banda kalilan dukiyarsa du ta ƙare jikinsa ya zamanto da jinya kaca-kaca ya canja kaman ba shi ba kaga sabanin shi annabi Yunus ai Allah ya faɗi laifin da yayi ko shi guduwa yayi ko kuma Allah ya sanya kifi ya haɗiye shi daga baya kuma aka yafe masa ta shi annabi Yunus alaihi salam yabo ne ma Allah maɗaukaki annabi ayyub ina ta cewa yunus ko annabi ayyub shi yabo ne Allah subhanahu wataala yayi a kansa shi wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata yace inna yunusa nabiyallahi kana bala'uhu thamaniya ashara sana jarabawar da Allah ya masa shekara goma sha takwas ne har inda ya kasance wasu daga cikin danginsa suna kulawa da shi da suka ga abin ya yi ɗuli ɗaya sai ya ce ma ɗaya su biyu ne yunus abin nan ayyub watakila fa laifi ya ma ubangijinsa mai tsanani Allah ya jarrabe shi shekara goma sha takwas bai samu waraka ba yana addu'a Allah bai waiwaice shi ba to a lokacin da aka ambata ma ɗayan sai ambata wa annabi ayyuba haka annabi ayyuba sai ya ce kamar yadda ya zo a cikin hadithin anas la adri ma ya ni ban san me yake faɗa akan wani abu da na yi ba gaira anni amar wa alar wajule ne ya tanaza'an na dai wuce ta wajen wasu mutum biyu suna jayayya fa yadhkurani allaha kowanne yana ambaton Allah a kayan kare hujjarsa mun gane suna jayayya kowa yana rantsuwa da Allah annabi Yunus sai yake annabi Ayyub sai yake kula su yace fa arji'u ila baiti wa ukaffiru anhuma ni sai na tafi gidana sai ina roƙa ma Allah ya yafe musu rantsuwar da kowa yake dan ya tabbata ɗaya a cikin su dai ba gaskiya ya faɗa ba haka ne ko yace yayi haka ne karahiyata an yuzkara Allahu illa fi haqqin ina gudun kar a yi rantsuwa da sunan Allah sai abin da yake na gaskiya to wala Allah wannan shine zai zama laifin Imam Hakim ya rawaito kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya ce sahih ne ya sahaha cikin silsilatu sahiha to wannan shine hadisin da yazo wanda yake ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in har akwai laifi da Annabi Yunus yayi wala Annabi Ayyuba yayi wala Allah waɗansu mutane biyun da ya gani suna jayayya suna rantsarantse bai tsaya ya sulhunta su ba mun gane to in har akwai abin da zai zama amma kuma qur'ani ko hadisin shi ma bai fito karara ya ce wannan shine dalilin ba inna ma dai shi ayyub ya faɗa in har akwai wani laifi to wala Allah ko wannan ne amma dai qur'ani Allah ya boye akan sa ko ala ayi halin yana nuna mana kaga ashe abin da kake ganin ba ko ne ba zai iya sabbaba maka babbar musiba don haka kada a kau da kai wajen al'amur bil ma'arufi wannan hayu anil munkar waje tinabul ma'asi kar a yi sauna a kai shaidan dai abokin gaba ne kullum fusga yake yana so sai ya dulmiyar da mu ya bullo maka ta wani waje wani lokaci sai ka afka sai ka faɗaka wani lokaci Allah ya taimake ka kafin ka afka ka faɗaka to ala ayi halin mutum ya dinga yi wa kansa kanikanci yana yi wa kansa muhasaba qabla al-amal kafin ya aiki ya auna shin ya aikin yake to insha Allah za ka ga an sami takaituwar afkawa cikin ramansa kuma a dinga roƙon Allah ta'ala ya ba da kariya Allah ka tsare mu ya ce wa min hahuna ƙala ba'adu salaf ai ba nan ba ne ko wa ƙalar imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal ya ce حدثنا الوليد قال سمعت الأوزائي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت وتواجه إمام الأوزائي نيكي تيوا ياجي بلال ابن سعد ينافع لا تنظر إلى صغر المعصية كرك دوبك أرانش الليفي ma'ana karka raina shi walakin zur walakinin zur ila man asaita ka rika dubawa ka sabawa wanda ka sabawa ko shi zaka duba yanzu ko mutum ne wanda kake ganin darajarsa da kimarsa wallahi baka so ka saba masa ko kaɗan haka ne ko abinda bai kai ya kawo ba idan ya ce maka wane yi kaza ko karkai kaza kuma sai ka aikata sai ka dai saba masa zaka dinga girmama abin zaka ji ba daɗi a jikinka ka dinga kokarin bada uzuri wallahi allaji ko kuma wallahi oga ai kaza a ce a ba ko me dai addu'a Allah ga abin nan dukka ji ba daɗi haka ne ko to ina kuma ga Allah subhanahu wataala shi za a dinga dubawa wa qala al-fudail ibn ayyad ɗaya daga cikin magabata bi qadri ma yasghuru dhanba indaka bi qadri ma yusaghiru dhanba indaka yu'azzimu inda Allah gwargwadon yadda zunubi yayi karanci a wajenka haka kuma yake babba a wajen Allah subhanahu wataala wa bi qadri ma yu'azzimu indaka yusaghiru inda Allah gwargwadon yadda zunubi ya girmama a wajenka kuma yake karami a wajen Allah in kai zunubi sai kake ganin a wannan ai ba komai bane to Allah yana ganin sa babba saboda baka kiyaye wato hurumin sa ba amma lokacin da mutum ya babban zunubi sai yake ganin ai yayi karamin zunubi sai yake ganin wannan shi fa ya aikata babban laifi ai zai damu ko zai ta neman sulhu da ubangiji to ubangiji sai ya mai da laifin nasa karami ko mun girman sa sai ya mai da shi karami Allah ya yafe masa shine ma'anar wato duk lokacin da mutum ya ga laifi ba laifi ba ne to zai aikata babban laifin ma shi ma bai gan shi a matsayin laifi ba kuma ba zai tuba ba amma duk lokacin da mutum yake ga karamin laifi babba ne to tabbas ya fi kusa zuwa ga tuba a karamin laifi ma balle babba haka abin yake wakila aka ce auhallahu ila musa Allah ya yi wahayi zuwa ga musa shi ba dai abu na'am din ne ya sake rawaitowa yace ya Musa inna awwala man mata min khalqi iblis yake Musa farkon wanda ya mutu a cikin halitta ta fa shine iblis farkon wanda ya mutu a cikin halitta ta shine iblis wa zalika annahu awwalu man asani saboda shine farkon wanda ya saba mini wa inna ma u'iddu man asani min al-amwat ni kun na kirga wanda ya saba mu a matsayin matattu wanda suka saba mu sune matattu an shi sa kafirai ake kiran su matattu a Qur'ani ko sai kaga an kira su a matsayin matattu mai imani kuma sai a kira shi a matsayin rayayye wa fil musnad min jami' at-tirmidhi من حديث أبي صالح عن أبي هريرة يازو تشكين مسند نا إمام أحمد دكما جامع الترمذي دك حديث أبو صالح دك أبو هريرة قال يكي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزع الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن المؤمن كسني للشي مؤمني إذا أذنب إذا أذنب ذنبا إذا يوان ذنبي نكت في قلبه نكتة سوداء sai a ɗiga wani baƙin ɗigo a kan zuciyarsa duk lokacin da mutum ya aikata laifi sai a ɗiga masa wani baƙin ɗigo a kan zuciya fa'iza ta ba idan har ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa naza'a ya ciru daga wannan laifin wastaghfara ya nemi Allah ya yafe masa da zimmar ba zai ƙara komawa ba suƙila qalbuhu sai a goge zuciyarsa ta tas sakalo shi ne a kogiya bai polishin ɗinsa wa in zada in kuwa ƙarawa ya yi da yayin bai tuba ba sai ya ƙara laifin to zada sai a sake ɗiga masa yana ƙarawa ana ƙara ɗigawa yana ƙarawa ana ƙara ɗigawa hatta ta'alwa ƙalbahu har sai wannan baƙin ya mamaye zuciyar tasa gaba ɗaya فذلك الروان الذي ذكره الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم yace wannan shine arwanu wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin Qur'ani dangane da kafirai me yasa suke aikata laifi Allah yace kalla bal aaha duk uzurin da suka faɗa ba shi bane rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna aikatawa ne yayi katutu akan zuciyarsu shi ne wannan arwanu ɗin katutu ya yi kamɓori a kan zuciya don haka yanzu kaga ba ta yi tsatsa tsatsan ya rufe ko'ina saboda laifin da mutum yake aikata shi yasa mutum sai ga ya kai munzalin da idan yana aikata laifi yana aikata laifi wallahi sai ke matsayin da ba abin da ya dame shi ma in yi laifin ba a jin komai da farko idan ya yana ɗan jin tsoro na biyu yana ɗan jin tsoro to mutum sai kai manzalin da ba abin da ya dame shi to ya kai matsayin katutu kenan Allah ka tsare mu qala tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahih hadisi ne wanda yake ingantacce wa qala hudhayfa hudhayfa yana cewa ibn al-yaman idza aznaba al-abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda idan bawa yayi zunubi akan diga bakin digo ne akan zuciyarsa hatta ya sira qalbahu kashatir wabada har sai zuciyarsa ta zamanto kaman akuya wadda gashinta ya cuccure saboda datti ta kwanta a cikin caɓi ta kwanta a cikin bahayanta gashin ai ka san sai kukkulle kukkulle dattin ya kukkulle jikin gashin gaba ɗaya ba ta da daɗin gani to sai zuciyar ta zama kamar haka hadisi ne wanda yake ingantacce kuma ana a matsayin mawqufi ya kawo shi a matsayin fassara ne wa qala al-imamu ahmad har ilo imamu ahmad ibn hanbal yana cewa haddathana yaqub haddathana abi an salih an ibn shihab haddathani ubaidullah ibn abdullah ibn utba an abdullah ibn mas'ud daga abdullah ibn mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ba'd bayan haka ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa fa innakum ahlu hadha al-amr ku sani ku ne kuke da wannan jagoranci na kula da ka'aba ma lam ta'su Allah matukar ba ku saba ma Allah ba fa idza asaitumuhu in ku kuka saba ma Allah ba'atha alaikum Allah sai ya aiko akanku man yalhaakum kama yulha hadha al-qadib wanda zai tsaga ku ya keta ku kaman yadda za a keta wannan karan liqabibin fi yadihi wani kara ne a hannunsa sai nuni da shi Allah zai kawo a keta ku kaman yadda za a keta wannan karan thumma laha qabibahu sai ya tsaga shi wato yana yana demonstrating ne ku adda jagoranci matukar kun yi riko amma in kuka saba ma Allah subhanahu wata'ala to sai aiko wanda zai tsaga ku sai yana tsaga karan kamar yadda za a tsaga wannan karan sai tsaga shi fa idza huwa abyad yaslat sai ga cikin karan fari ba akwai totuwa ciki ba fari yaslat kuma yana bushewa wato sai zaman to kun yi tsandauri kun bushe babu tafshi a jikinku ba ku da wani abin nan kuma an yi splitting ɗinku. ku an raba shauka ɗinku kun zamanto mutafarkin wannan ya yi can wannan ya yi can shahidin shi ne ya ce fa'innakum ahalu hazal amra malam ta'asullah kenan ashe al'isiyan yana sabbaba Allah ta'ala ya kauda al'amari daga gare ku ya salubar da jagoranci a wajenku ya salubar da kwarjini gabarinku wa zakarar imam ahmad an wahabi yanzu don Allah ko da misali yanzu ka kwatanta ko da al'ummar yanzu a nan Najeriya zamanin su Ahmadu Bello Sardauna da yake a lokacin akwai abubuwa da ake kwatantawa sama da na yanzu kwarjininsu ya yi ɗaya da yadda muke yanzu? da iri ɗaya ba ne ko saboda ina dukiyar da suka bari suna da wani swiss account ne ko wani mai basu da shi ta fawa balewa da ya mutu ma gidansa guda ɗaya ne a bauchi ahmadu bello da ya mutu gidansa guda ɗaya ne a sakkwato sai guda ɗaya a raɓa sai gonarsa ya take bakura haka fa suka mutu ka je ka can inda kabarin tafawa balo yake aboki za ga waɗansu huluna wanda yan an baka ba za ka saka ba yanzu suna nan da wani agogo ƙato mai kamar ankwa irin abubuwan da ya bari fa kenan bayan Allah ba irin na yanzu ba ne kuma in za su tafi ingila da rawani suke zuwa ingila fa da rawani kuma in za su yi magana unapologetically za su faɗi islamic identity ɗinsu with no apologies kuma su nuna abin da suka tsaya a kansa kenan kuma aka yi aka kashe su amma kuma dai kwarjininsu yana nan ko har yanzu kuma ana ambatansu wataƙila yanzu ina ce ka kirga min ministocin da suke kai yanzu ba za ka iya ba ni ɗin ma dai ban san su ba eh mutum daga ya bar mulki ne kawai shikenan lokacin da yake kan mulki ne aka san shi amma daga yana an manta sunansa su ka sunansa har yanzu yana nan to Allah musta'an abin da ya same mu ya same mu ne saboda mun bar irin tsarin da muke a da da ko da waɗanda suke ba musulmi ba a ƙasan nan da suke can ɓangaren kudu suna yabon mu a kayan riƙon amana da faɗan gaskiya da wasu abubuwa mu'amalar da ake musu ba irin ta yanzu ba ne to kaga ashe barin sabawa Allah su wato sabawa Allah subhanahu wataala da kuma barin abin da Allah ya umarni yana sawa mutane kwarjinin su ya tafi Allah daidaita mana tafarki wa zakara Imam Ahmad an Wahab Imam Ahmad bin Hanbal ya ambata daga Wahab ibn Munabbih wani tabi'i inna rabba قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل سبب شي وهب ابن منبه ياي الدين اليهودية yana daga cikin mutanen a Khurasan wasu ce Farisa yayi addinin Yahudiya daga shi dai mutumin kasan Yaman ne amma asalinsa can ne to yana yawan hakaitowa wasu abubuwa daga cikin maganganun da yake ko at-Taura ko daga cikin abin nan yace inna rabba azza wa jalla qala fi ba'd ma yaqulu li bani isra'il Allah madaukaki ya faɗa cikin batutuwan da yayi wa banu isra'il yace inni idza u'itu rabitu ni idan an mun biyayya to nakan yarda da mutum idza u'itu raditu in aka min da'a to nakan yarda wa idza raditu baraktu in kuma na yarda da bawa to nakan masa albarka walaysa li barakati nihaya albarka ta kuma bata da iyaka albarkar Allah ka samu nutsuwa kowa yana cikin tashin hankali kai kana nutse ba kuma kana anina aljihu in ka samu kai godiya in baka samu ba kai hakuri kuma hankalinka a kwance kuma kana kusa da ubangijinka kuma ba za a kawo wanda zai tada ma hankali ba in fitina ta zo ta gagaru masu yaga ta wasge maka duk wanda yana cikin alama a sanya wa bawa albarka ba ba za a samu abubuwan da za su dinga yawan daga masa hankali da fitintunu da sauransu ba to in Allah ya so bayi sai ya sanya musu albarka ba su da kuɗi a ƙasarsu amma akwai zaman lafiya Allah ka kara mana zaman lafiya To, ya ambata musu cewa idan na yarda, to sai in sanya albarka, walaisa libarkaci nihaya kuma albarka ta bata da matuƙa. Wa idan usitu, amma fa idan aka saba mini, gabibtu nakan yi fushi, wa idan gabibtu la'antu, in kuma na yi fushi nakan yi la'ana, da tsinuwa, wa la'anati, wa la'anati ta bulugus sabi aminal walad, kuma idan na tsine ma al'umma, to sai ta kai tsatsonsu na bakwai wannan ba batun da aka rafa zuwa ga annabi ba ko shi ma wahab ibn munabbih ya ce daga cikin abubuwan da aka faɗa ma banu isra'il wala Allah ga su kawai aka wannan kashe din mun gane ala ayi halin dai ba ke rijiya ba wajen wasan yaro bane abin da zai sanya Allah ya fushi to kada bawa ya aikata fushin Ubangiji ba shi da daɗi, domin kamunsa yana da tsanani, inna batasha rabbi kala shadid, kuma kamun kala-kala ne. Wa zakara aiban an waki'i, har ilo an rawaito daga waki'i, yana cewa haddasa na zakariya an amir, zakariya ya labarta mana an amir daga amir. Ƙala yake cewa, Katabat Aishatu ila Mu'awiyata, Ummul mu'mini na Aisha ta rubuta wasiƙa zuwa ga Mu'awiyar bin Abi Sufyan, Khalifa. take cewa amma ba'ad fa innal abda idza amila bi ma'siyati llahi ada hamiduhu minan nasi zamma tana masa nasiha ne ka sani bawa idza amila bi ma'asiyatillah in yana aiki da sabon Allah yana aikata sabo ada hamiduhu minan nasi dhamma yabon da mutane suke masa sai ya juya ya zama zargi da ana yabansa in sai su dawo kuma zarginsa suke yi sai zaman to kushe wato kada yabon mutane ya ɗauke ka har kuma mutum ya samu zamiya ya fada sabo وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال أبو نعيم يا ساكر ويتوا دق سالم دان أبو الجعد دق أبو الدرداء شي ما يناتشوا دكو أنهم حديثين موقوفي أبو الدرداء الصحابي يجل يحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعرون lalle mutum ya shiga taitayinsa liyahdhar ya shiga taitayinsa kashedansa an tal'anahu qulubul mu'minin a ce zukatan mu'minai ta tsine masa min haythu la yash'ur ta inda bai sani ba thumma qala sannan sai ya ce tadri mimma hadha kun san yadda haka yake qultu la wanda yake bashi labari abul ja'ad kenan sai ce a'a qala sai ce innal abda yakhlu bi ma'asillah falyulqi Allahu bughdahu fi qulubil mu'minina min haythu la yash'ur bawa yakan kebe bi ma'asillah da sabon Allah ya buya ya sabon Allah mutane ba sani ba fayulqi Allahu ghadabahu sai kuma Allah ya jefa fushi da wannan mutanen fusata da shi wannan mutumin fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai min haythu la yash'ur ta inda bai sani ba kawai sai mutane su ji ba sa san sa to shine Abu Darda ya ce ku kiyayi wato zukatan mu'minai su la'anci mutum ta inda bai sani ba shine yace ya saba ma Allah a boye yana saba wa Allah a ɓoye sai Allah ya sanya mutane su tsane shi sai ya zamanto mutane mumine ba sa sansa kaga wannan shi ma natija ne na sabo kenan sai a nisance shi wa zakar abdullahi ibn ahmad fi kitab az-zuhd li abihi an muhammad ibn sirin abdullahi dan gidan ahmad ibn hanbal cikin ziyadat da ya yi na littafin babansa ya ambata a kitabu zuhudi li'abihi na babansa an Muhammad ibn Sirin riwaya daga Muhammad ibn Sirin babban malami cikin tabi'ai annahu lamma rakiba huddainu da bashi ya masa yawa kaji fa Muhammad ibn Sirin babban malami ne fa da aka yi a kasan Iraki tabi'i ne yana cikin kibaru tabi'in manya-manya a cikin tabi'ai da da yawa cikin magabata sun yi karatu a wajensa shi ne malamin da aka ce ya yi faƙari sosai wajen fassarar mafarki ainun da gaske Allah ya bashi basira na ganewa fassarar mafarki Muhammad ibn Sirin to lokacin da bashi ya hau kansa da yawa igtamma lidhalik sai ya ji takaicin haka igtamma ya shiga cikin damuwa lidhalika game da haka faƙala sai ya ce inni la'arifu hazal ghamma ni na san dalilin wannan takaicin da ya same ni a dalilin bashin nan bi zambin asabtahu منذ 40 sana wani laifi ne da nayi shekara 40 da suka wuce shi ya saka yanzu bashi ya mun yawa kuma Allah ya sanya mun jin damuwa a dalilinsa don Allah yaushe muka taɓa faɗawa ta matsala muka nasabta ta zuwa ga laifukanmu a mun yi ƙoƙari sai mu ce ai jaraba ce daga Allah amma ba za mu tuna laifuffuka da muke ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai mu nasabta a dalilinsu ne wannan abin ya same mu ba in ba a yi sa'a ba ma sai kaga wani ya jingina ce wane ne sabba ai ba dan wane ba da yanzu kaza ba shi ne ya kaza ya kaza ya kaza ba to kaga su magabata idan wani abu ya same su sai su tuna laifukan da suka aikata sai su nasabta su ce a dalilin kaza ne kaza ya same mu don haka ma ce wa hahuna nuktatun daƙiƙa a na wajen akwai wani abun lura ɓoyayye wanda sai an nutsu ya galata fi hannasu fi amrin zambi wanda mutane suke galaɗi cikin al'amarin zunubi suke kuskure da yawa wahiyar shi ne annahum la ya rauna ta'athirahu fil hal ba sa ganin tasirin zunubi nan take in sun aikata ma ba za su ga an kama su an yi ƙoli-ƙoli da su an yi musu kaza an musu kaza ba sai su ga kaman ai ba zai biyo baya ba waƙar ya ta'akharu ta'athiruhu fayunsa alhali akan jinkirta wato malaifi tasirinsa yakan yi jinkiri fayunsa har ma a manta mutum ya manta ma ya aikata laifin fayazunnul abdu sai bawa ya yi zaton annahu la yughabbaru ba'da zalik wannan laifin ba zai tada kura ba bayan haka wa annal amra kama qala al-qa'id ayal amran kama yadda wani mai waƙe ce ne إذا لم يغبر حائد في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار wai idan har ka tanga lokacin da za ta faɗi ba ta tada ƙura ba to kuma bayan ta riga ta faɗi kuma wace ƙura ne za ta tashi to don haka idan har ya riga ya yi laifi kuma ba a kama shi da laifin ba hukubar Allah ɗin ba ta zo ba kuma aka yi shekaru ko aka yi watanni ko kuma lokaci ya ɗauki ya yi tsayi sai ma riba yake samu a kasuwa sai ma walwala yake yi to kuma me zai biyo baya ai shikenan ruwa ta sha daga baya kuma sai kaga ya waiwayo sai kurar ta tashi sai laifin ya dawo dofansa sa sai abinda Allah ya alƙawaranta kuma sai wakkana yace wa subhanallah yace tsarki ya tabbata ga Allah ai ta'ajibi ne ya faɗa haka ta'ajjuban كم أهلك كم أهلكت هذه البلية من الخلق nawa ne daga cikin halitta wannan bala'i ya halakar da su idan mutum ya aikata laifi kuma ba a masa komai ba sai ga shi kenan aishi ba za a kama shi a kalle har ma sai manta wa kam azalat min ni'ima nawa ne irin wannan laifuffuka a dalilin haka ya kauda wa mutum ni'imomi ba tare da ya sani ba wa kam jalabat min ni'ima nawa ne kuma na azaba irin wannan ya jawo wa mutum wama aktharul muhtarin biha min ulama'i wal fudala da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin masu falala sun rudu da irin wannan a aikata laifi wani abu bai samu ba shikenan su garuwa ta sha fadlan alal juhal ballantana kuma jahilai kam malama ma sun rudu balle jahilai walam ya'lam walam ya'lam al-mughtaru shi wannan ruɗaɗɗen bai san anna zamba cewa shi zunubi yanqudu yana fashewa ba walau ba da hinin ko da bayan zamani mai tsawo ne kama yanqudu sammu kamar yadda dafi yake fashewa in dai dafi yana jiki to tasirinsa sai ya bayyana ko an ɗau lokaci wa kama yanqudu jurhul mundamilu alal ghashi wad daghali kamar yadda ciwo wanda ya kumbura ya ɗura ruwa shi ne almundamilu wanda ya ɗura ruwa ciwon da ya ɗura ruwa sai aka zo sai aka sanya masa magani aka daddaka abu sai aka zuzzuba a sama sai ga saman ya bushe ko sau da yawa za ka ciwo na haka ko an daddaka magani an daddaka wani saiwa ko wani abu an barbada an barbada gashi ya bushe tas a sama ce a wannan ai ai kusan warkewa alhali yana ta ci ta ƙasa yana ta durawa ta ciki ko yana ta durawa sai lokaci guda kuma sai ga ya sake fashewa to shine abin da aka yi ishara a kansa ai alal ghishi me asalin al ghishi ba ha'inci ne kawai al ghishi ba wannan kun faɗi fassararsa ne istilahiyya eh ta'arifu istilahi kenan shine asali algish ma an ce kitmanu ko ba haka ake fassara shi ba mal fikin kitmanul aibi ai ma ghasha ma khafiya abin da ya boyu shine asali abin da ya boye ma'ana an zuba wani abu ba a ga abin da yake a ciki ba na ruwa da miki da yake durawa ruwa da magunya da yake durawa a ciki saboda an rufe saman ya riga ya bushe shine abin da ake nufi algish ana ai ma khafiya waddaghal asalin addaghal yana nufin duhuwa ne shine addaghal inda za a shiga a buya to wannan kawai an kawo ibara ne abin nan larabawa suna amfani da wannan ibara su ce kama yanqudu jurhul mundamilu alal ghishi waddaghali wato duk abin da aka yi cogensa a sama ya bayyana kamar lafiyayye amma a ƙasa kuma yana nan yana siraya cuta tana nan a ƙasa sai lokaci guda kuma sai ya bayyana alhali an rudu da da sama to sukan faɗi wannan ibara a kayansa kamar salon magana ne mun gane ko Allah ubangiji ya shirar da mu an nuna lokaci yayi kuma gashi ba mu karasa fasalin ba sai mu tsaya ko ai ni tun da ba gidan rediyo ake sababalanta na ce da dinga kewa awa daya awa daya salim sai ke ta nuna min tayam tayam abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم